'ya'yan da mutum ya haifa annabi ba zai shaida akan irin wannan zaluncin ba to bare matan da mutum ya aura za ka yi tambaya za ka iya soje yawwa sai ka ce to yawwa sai ka ce sai ka ce to duk wanda ta tambaye ni wani abu kuna da haƙƙi duka ko biyan ummuku lokacin da zan yi in ina da halin yin biyan duka to zan yi in ban da hali zan fara yi ma ɗaya in Allah ya bani iko zan yi ma ɗaya kuma dan ita ta tambaya ba cewa za ka yi in ka zo da abin gashi ba a sai ka zo ka aji sai ya ƙura'a wadda ta ci ta fara ɗauka to duk da haka idan aka yi ƙura'ar sai ya zama ita wadda ta fara maganar a siyo ta ci waccan sai ta yi zargin sai dai Allah ya ce muke ka kuma don ku san wani yin Allah da Allah ya tashi magana kan aure sai ba maza shawara su fara da mata biyu banki huma tsaba lakum minan nisa'i masna in kun tashi aure kwawuri mata biyu wasu lasa ko uku waru ba ko hudu amma fa in khiftum Allah ta'adilu idan kuna tsoron in kun auri mace biyu ba za ku iya adalci ba fawahida sai ku tsaya ɗaya wannan ke nuna auren wasu malamai cewa kai ba adali ba ne in dai ka tsayi da mata ɗaya kawai suna ganin in ka ba da shida ba za a ansa ba me yasa sai a ce ya mata shi ɗaya jama'a kun gani domin duk wanda ya tsaya da mace ɗaya to ya bi shawarar ba zai iya adalci ba ne sai ya tsaya ɗayan amma za ka iya adalci to za ka karɓi shawararka za ka karɓi watan shaida da ka bayar to fara da biyu wa alaikum salam amma wannan ra'ayin wasu 'yan zahiriya ne ba daidai ba ne alaikum salam to in ka tsaya ɗaya shi kenan to idan ko idan ko kun fahimci wannan magana idan ga wanda shi baya da ko ɗaya to kaga shi ma a ta tashi kenan la mahalla lahu minan iraji ura kyauta na malam na'am eh na'am amma a ciki aka samu wani daga cikin ya fi su biyayya da duk abin da zai yi da za ka bashi zai safata shi wajen bin Allah sai ka zace su biyu ne na'am wannan an ka siyo mai a misali keke saboda gina da kokarin zuwa makaranta wannan kuma bai da kokarin zuwa makaranta aka san mai kwalla ba zai da tafiya da domin magana a'a yanzu za mu karanta wani babi a gaba kan wannan matsalar amma bari ku ji akwai lokacin da uba zai iya mallaka ma ɗa wani abu amma a cikin 'ya'yan shi wani bai mallaka ba amma ba haka kawai saboda zalunci ba cewa za ka yi duk wanda na kula wannan gasa na sa sallah ba ta kubce mai duk karatu ina ganin shi to ga keke na aji wanda aka kwashi tsawon lokaci na ga haka zai ɗauka to anan duk sai suka dage ba sa sakaci da sallah ba sa kuma sakaci game da zuwa karatu to wannan siyan keke guda biyu ya ganka ko kuma sai ka ce to kun ci keke ɗaya gaba ɗayanku sai ku rinka sharing akanta jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta amma za mu karanta wani babi kan wannan matsalar za ku ji insha Allah malama ta ce ko wa ma hadha wannan abin da za ka ga tana yi irin wannan wawuyar yarinyar ko wawuyar macen na bala'i da masifa saboda rashin kawo mata abin bukatar ta gida na rayuwar duniya ba wani abu ya haifar da haka ba wa ma haza wannan ba wani abu ba ne illa dalilun face abu ne da ke nuni yunabbi'u yake ba da labari an da'afil iman yana nuna maka wannan matar tana da lalataccen imani imanin ta totally is condemned tana da raunin imani wannan wadda idan dai abin da ya shafi bin Allah ba ka yi ba ba za ta yi nasiha ta ta tsaya ka gyara ba amma duk abin da ya shafi rayuwar duniya in baka zo da shi ba za ta yi kamar ta da duniya wannan irin matar dalili akan cewa ita din nan tana da lalataccen imani ne wannan mai raunin imani ce wannan imani ta totally ya tashi aiki an gane ko Allah ya kyauta wa qillatud din fi hadhihi almar'a sannan akwai nuna karancin kula da addini a cikin irin wannan kyar irin wannan matar allati tastahinu bi umuri diniha wacce ta zaka ga tana sakwa sakwa tana saka ci game da al'amuran addininta fala tubali biha ta gabata damuwa da su ala khilafi nisa'is salam sabanin yanda matan magabata suke ridwanullahi alaihinna Allah ka kara musu yadda su ba haka suke ba jama'ar musulmi kun gane su ba abin da ya dame su wai dan baka zo da da wata sarka ko wani dan kunna ko wani kaza ba duk ba abin da ya dame su amma a ce an yi mako ɗaya tir ba azumin litinin da alhamis to ba za su shiru ba za su yi magana daga an yi kwana uku ba yi kiyamun lele ba to ba za ta shiru ba na ce to kaga fa akwai alamar mun ja da baya kan biyayyar Allah rana ta fito ta faɗi ba ta ga ka karanta alkur'ani ba za fa ta magana cewa da ka je ofis na yau ka karanta qur'ani dan na ga yau kamar baka biya ba ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wani fi matar shi duk irin wannan bata taba mai magana a kai ba ko bai damu ba fa bata taba tunatar da kai azumin nafila ba ba taba cewa ni na ga kwana biyu baka karanta qur'ani ba kwana nawa ba kai nafila a cikin ɗakin ta a gidanku ba ta manta amma ba taba nasiha ba anyawa ne kafin ji abin da manzon Allah ce kar ku ba ɗakunan su zama makabarta kamar kabarbuka ba ku nafila a ciki ni na ga kwana nawa baka yi nafila a ɗakin nan ba anya wai matakka na maka nasiha irin haka jama'a kuna dai fahimta an dai samu matsaloli ma ba matsala ba ko wa alaikum salam Allah kyauta kai
wannan fa yanzu ne za a fara insha Allah isa matsala المؤمنة الصادقة إتمومنا الجسكية لا ترضى لزوجها أن يقصر في شيء من أمور العبادة باتا يدا جمجنتا تجينا جزاوة yana sakwa-sakwa cikin wani abu daga cikin al'amuran bautar Allah wallahi ba ta yadda in bai mumina ce jama'ar musulmi kun gane taga kwana ɗaya kwana biyu baka je karatun addini ko ina ba a ce ba za ta yi magana ba haba jama'ar musulmi kwana ɗaya kwana biyu matakka ta gaba ka je karatu ko ina na addini ba ko mace maka magana ba anya zaman nan ko zama ne na tsakani da Allah kwana ɗaya kwana biyu baka shigo da wani kasar na wa'azi ba kuma ta ja baki ta yi shuru ba jama'ar musulmi wannan zama an shirya ƙarya ba da gaske ake yin shi ba wala tarda mumina ba ta yadda an ya tasahala fi shay'in ta ga mijinta yana sakaci cikin wani abu an gane ko min umuril ma'asiya daga cikin abubuwan da suke na saban Allah ne kai baka damu ba kawai zaka zauna kana kallon tasha ta iskanci saboda ka sakacin ka game da addini kawai sai ka sa fim kana kallo American film matar ka sai ta wuce ta dawo har ta bacci ma ga kanan kana kallo kuma ta sani ba za ta yi magana ba wallahi ba za ta yadda ba bayan da za a yi mumina ta yadda da wannan sai ta rinka nuna mijin mai gida gaskiya kaga abin nan to kar ya haifar mana da matsala tsakaninmu da ubangiji ni ina ba da shawara kaga risiban nan da dish nan e ka ɗauke ka ba masallaci sadaka kaga dvd din nan e wallahi ɗauke shi kaga talabijin din nan wallahi karfe ya ɓata tsakanin alaƙar da ke tsakaninmu da ubangijinmu barin shi a gidan nan musiba ce a gare mu kaga ba mu iya haƙuri in dai muna zaune ko ni ko kai sai fa mun kama tasha kaza watanni na ga abin ne kamar kunyoyin lif inna lillahi in zai ɗebe musu kewa ko to ai dai da cutar da cutar lahira gara ta duniya ko da matsalar lahira gara dai ta duniya ko shi kenan
wannan sabon jirgin da ya dani a
ka ji fa to matan magabata su ba haka suke ba zaman aure na gaskiya shi ba haka yake ba jama'ar musulmi kun gane wallahi akwai na a masallacin mu haka ya ɗauko bidiyo ɗin shi da ƙatar rediyonsa wallahi talla da talabijin ɗin shi kawai ai na yi magana ne saboda an yi haka a masallacin mu wallahi kuma da yadda matar shi ce in tana ganin kawai gara ka kwashe ka kai masallaci wannan abin zai bata alakanmu da ubangiji kuma na rantse da Allah ya ɗauko talabijin ɗin da rediyon da bidiyon wallahi tallahi ya kawo masallacin mu ai bari ku ji duk yadda kake tunanin wai matarka ba za ta iya irin wannan imanin ba ko wallahi tallahi to mata wani ma ta riga ta yi imanin kawai addu'a za ka yi mataka to kun da ji kuma abinda muke cewa mace ce yar uwarku ko mata ta rubuta wannan littafi saboda haka ta ce la tarda lahu ita mumina ba ta yadda wa mijinta an yi safiyar ila biladin kufar mijinta ya tafiya garin kafirai ba ta yadda duk yanda za ta yi za ta mai in in kaga zuwa garin kafirai akwai matsala mai gida ka dai hakuri ni dai ka hakura gaskiya kaga zuwa garin kafirai yana da haɗari da mara musulmi kun gani wala ila biladil khalla'a haka ba ta yadda ga mijinta ya tafiya zuwa garin da yake garin yan iska ne da mara musulmi kun gane ko da na musulmi ne amma an san yan iska ne jama'ar musulmi kun gane kawai mijinta ya ce zai yi tafiya ina yawon shakatawa ina ya ce mata misira misira za ka ji yawon ya shakatawa ta ce a'a ban yadda ba tsakani da Allah saboda ƙasar nan watsatsu ne yan iska ne sun shahara a misira fa akwai layi da sunan shi na waƙi rudu'i layi street na waƙi lodo sunan layin kenan saboda duk imanin ka in ka shiga layin sai ka san gaskiya ne na waƙilin rudu'i kana shiga za ka gani ba dai ka taho da Allah masallaci za ka wuce ka je na juma'a ko na kamsu lawati ko wallahi kana tafiya kamun ka ankara mace ta ɗau hannunka ta ɗora a kan nonanta tana murza cewa ta ɓaka ne tsayayye ne bai zube ba ka ji mu je ɗaki kawai to jama'a duk wanda ya ji hannun shi akan nono haka to ina magana a nuna ta kare ko bata kare ba shaidani ya ko dai shaidani tunda yadda ya shiga layi ɗaya sun sunan layin me yasa ya shiga amma yana gari ga yana an sa share lawaki da rozo kai wala ila biladil khalla'a ba ta yadda mijinta ya tafiya zuwa garin da suke na yan iska ne wal majun da garin da suke na watsatsu ne wala an yashabar faqa'asu mace mumina ba ta yadda mijinta ya abota da miyagun abokai ba ta yadda ta san waɗannan miyagun abokai ne to di yanda za ta yi sai ta yi cikin dabara ta raba shi da su tunda ta san miyagun abokai allazina yuqinuhu fil ma'asi waɗanda za su rinka aukar da shi cikin saban Allah wa yusahhiluna amraha alai ta rinka nuna mai to kai wai mata ka ne ma ita sai ta rinka nuna wai kai kaza kai kaza duk wani abu da ya shafe ta sai su rinka nuna mai sakaci a yayi me to kai bari ka ji fa ana iya canza mata wakka ce bari a ce ba za ka canza ta ba duk wanda ka ji yana gaya maka haka to ka bi shi a hankali waye suddunahu kaga suna tare mijin nata an ta'a daga ayyukan da suke na da'a ga Allah wa yasbitunahu anha kaga suna dankwafe shi game da ya rinka zuwa yana zama da matar shi yana tattaunawa da ita tana taimaka mai ko yana taimakonta akan abin da ya shafi bin Allah duk abin da ya shafe ta sai su rinka dankwafe shi wai yuzakkirunahu sai su rinka ce mai su rinka tunatar da shi cewa bi anna Allah ghafurur rahim kai da Allah zo mu je yau ana fati wuri kaza da ya magana in mata ta fa haka ya Allah gafur rahim ne to me ma Allah fa gafur rahim ne duk wanda ka ji kana sabo yana ce maka ya Allah gafur rahim ne fa ba wannan wannan ayat ce kawai Qur'ani ita kadai ce a Qur'ani ha wa anna baba tauba sai ce maftu ai kofar tuba mu da take da sanda ka tuba Allah zai karba ai to wai me ma jama'a kun gane wa imkanihi tauba kuma ai zai yi ka tuba nan gaba indal kibir in ka girma sanda ka manyanta ba sai ka tuba to me ba ne abin nan bace to bari ku ji akwai abu guda uku duk wanda yadda ya saba da su da kuruciya da wuya rabu da su na farko kun ga zina da kuruciya in ka fara ta to sai dai sai dai a hakuri amma komun tsufa za ga shi yayi abu na biyu sata duk wanda yake barawo ne da kuruce shi to har tsufa shi sai dai tsarin Allah na uku shaye-shaye duk wanda ya saba shaye-shaye da kuruciya to wannan sai dai tsarin Allah amma har tsufa sai ka gan shi gidan kulab to abu na hudu da wasu suke karawa da shi shine ƙarya duk yaron da ya taso ya saba da ƙarya to wannan ko gobe zai shiga kabari kai in an jima zai shiga kabari fa sai ya sharara ta dole kai iyayenka game da waɗannan miyagun ɗabi'u ka kuma nemi taimakon Allah akai sai su rinka sai malama ta ce awalam ya alamu shin irin waɗannan da ke maka ingiza mai kan turuwa wai shin waccan ayat ce kawai Allah ya saukar shin ba su san ai Allah kuma annallaha shadidul iqabi ai Allah mai tsananin ukuba ne Allah mai tsananin casa bayi ne da suka saba mai ba haka bane wa annal insana kuma ai dan adam la yadri mata yufaji ahu na'am malama ta ce irin waɗannan mutane da ke ba irin mazajen waɗannan matan shawara cewa ai Allah mai gafara ne mai jin kai kuma babun tuba ai abu kofar tuba a buɗe take sannan kuma zai wa mutum ai tuba nan gaba sanda ya girma jama'a kun gane ni nake cewa to wai waɗannan mutanen a tunanin su wannan ayat ce kadai Allah ya saukar cewa Allah gafur rahim ita kuma malama ta ce awalam ya alamu shin wai irin waɗannan ba su san cewa annallaha shadidul iqabi ba ai Allah mai tsananin ukuba ne wa annal insana kuma ɗan adam mutum la yadari mata yi faji ahu malakul maut bai san yaushe ne mala'ikan mutuwa zai faɗo mai ba yana ba da notice ne cewa ga nan zan zo jama'ar musulmi kun gani bari ya ce je kai ta sako ya ba matsala in ka girma ka san da ka manyanta ka tuba wa ya gaya maka zaka girma wa ya gaya maka zaka manyanta wala yadari mata sa'atar rahim kuma ya ɗan adam bai san wani lokaci ne na tafiyar shi kiyama ba jama'ar musulmi kun gane akwai wanda yanzu yake ji cewa gobe ba zai iya mutuwa ba mutum ne fa muna tare da shi da safe mun yi harka har azhar yana hawa mashin mota ta sa su gina yana suna tafiya an goya shi kwana da mai mota zai ashe mai mashin bai kula ba karar mu suka buga yana faɗuwa ya mata shi yana ɗingishi ashe jinin shi ya hau ba a su ba da shi a duniya ba kuma lafiyar shi lau da muke tare da shi a yau jama'ar musulmi kun gani kuna kallon fa a minti ɗaya waccan ƙasa haiti ɗin mutum nawa aka ce sun mutu ba jama'ar musulmi a minti ɗaya fa yanzu jiya daga shekaran jiya zuwa jiya kamun a fara rigimar jos mutum nawa ne yake tunanin zai kai baɗi zai yi kaza amma mutum nawa ne yanzu ga ya can alahira ya tafi Allah kyauta wa inna min al muqsif yana daga abin da ke ɓata rai bal al muhzin kai ba ma haka ba mai bakanta rai almubki abin da ke sa kuka in ji wannan baiwar Allah na wal ta ce an nasma'a min ba'd zawjatil muslimat da muke ji daga wurin wasu mata musulmi annaha sai ka ga mace musulma la tumani'u ba ta hani an yusafira zawjuha ila biladil khalla'a ba ta hana mijinta ya tafiya zuwa garin yan iska walmadun watsatsu biladul ahar garin da aka san na karuwai ne ba ta hana mijinta ya je garin wadda ara garin da aka san na akwatawa ne wa ta'lamu ma yakunu minhu kuma ta san abin da zai iya faruwa ga mijin in yaje can alasa jama'a sun gani ta san abin da zai faru ga mijinta in yaje can jama'ar musulmi kun gane yara ne fa suka je aiki can aba yan unguwanmu ne yan masallacinmu ne suna zuwa irin aiki ne na gini suna zaune suka ga wani ya kira irin budurwa ce aka garda kekiya mai irin siyar da kayan nan ga su zaune fa kawai sai ga sun tsuguna karkashin wasu abin nan wasu kwanduna kawai ya danne ta yana zina da ita gashi yana kallo ya kira ta daga ajiwa kawai maganar kawai sai ga ya danne ta yana zina wallahi tallahi yaron nan ba sai hankalin shi ya tashi ba a ranar sai ya ce ya rintsi da Allah ba zai ƙara kwana a garin nan ba waɗanda suka je suna mai dariya suna ganin da daddare ne wallahi tallahi kai ɗauke kashe je hau mota ya ce wallahi gida zai dawo wannan in ga wannan abin ya tsaya in ci gaba da kwana a garin nan to wata ni zan yi kenan na rantsi da Allah yaron masallacin mu ne a daren haka ya biyo titi ya dawo yanayin mota kawai shigo bai fi mai alkhairi ba mutum nawa ne yana nan bai saba da zina ba amma in ya je Legas ko ya je irin su Fatakur ko sauransu can sai ga kawai ya dawo ya saba da zina yanzu a ko su kasuwanni fa a Legas sai dai Allah inna lillahi wa inna duk imaninka to sai dai Allah ya taimake ka Allah ya kyauta to mace tana ganin mijinta zai tafi irin waɗannan garin na karuwai da 'yan iska ta san in ya je me zai faru amma zai ta nuna kawai ba za ta hana shi ba walakin na amma kuma sai kaga irin wannan matar tumani'u an ya tazawwaja saniyatan sai kaga tana kokarin hana mijin nata ya auro mata kishiya ya auro mace ta biyu bata hana shi zuwa garin yan iska karuwa ba kuma ta san abin da zai je amma kuma in yace zai ƙara aure sai ga tana hana shi to ifahu wanda in ya auro za ta ƙara taimakawa wurin kame shi kame shi tsare shi tare shi daga zuwa ya zina jama'ar musulmi kun gane saboda wani lokaci za ki ga kin haihu wani lokaci kina cikin jinin haila wani lokaci ba ki da lafiya wani lokaci kin yi tafiya kuma sha'awa ta motsa mai ba wanda zai tare shi kar ya je ya fasadi sai in yana da wata mata sai dai in mai tsoron Allah ne ya kwana hakuri ya kwana idan shi biyu duk yanda ya mutsaka ya murga ya murgina ya murgina yana neman bacci kawai sai ji abin ya kiwa saboda yanda sha'awa ta tayi ta ki bari bacci ke kadai ce baki da lafiya kina cikin jinin haila ko kuma kin haihu ko kuma kin yi tafiya da ma'ar musulmi kun gane kin ki yadda ya ƙara aure Allah kyauta watan ni na san mata za su ce wannan baiwa Allah gaskiya wannan ita kanta ƙarya take yi saboda su mata suna da irin wannan fa yanzu kaga suna ɗauka yanzu wata in ta ji ba za ta ɗauka namiji ne ya rubuta wannan magana to mace ce ta rubuta ba za ku ana mijin ku ya je iskanci ba inda zai je iskanci ba matsala amma in ya ce zai karo ta biyu to ba za ku yadda ba za ku yi ta bala'i ku yi ta masifa wa tugnihi an haram ya karo ta biyu wanda za ta wadatar da shi daga ya je zina wa hadha mazlaqul khatir wannan zaniya ce ko tuntuɓe ne mai mugun haɗari a rayuwar mata musulmi da suke a zaman aure an tarda zaujatu li zawjiha bi amalin muharraman mace ta yaddar wa mijinta an gane ko mata aure ta yaddar wa mijinta ya je ya rinka aikata ayyukan da suke na haramun ne wato mani amma ta rinka hana shi fi amalihi li ta'at cikin ayyukan da yake nashi na biyayya ga Allah wala haula wala quwwata illa billah ita kanta ta ce tana mamakin wannan abu ga mata ƴan uwanta wai mace ta hana mijinta ƙara aure amma ba za ta hane je iskanci ba kuna kallon yanzu a Abuja mace kwara ɗaya tana da miji ita kaɗai aure shi an gane ta san fa yana zuwa ya iskanci amma Allah ba ruwanta gare je iskancin da ya karo ta ta sani fa wallahi tallahi yanzu ka je Abuja zaka ga irin wannan ta san yana zuwa yana neman mata yana iskanci yana da ɗaki musamman ya riga ya kama shi kaɗai ba a ba kowa a wani hotel ta sani jama'a kun gani amma ba ta damu ba sai ta ce ai gara ka ita dai da ya karo mata kishiya Allah ya kyauta eh ta kame shi shine afaf ta zama afifa wadda za ta kame shi daga yaje zina tare shi magana akan ciro hantar hamza ka ce matar abu jahal ce amma kissoshi da yawa sun ce hindu ce to malam wanne ne daidai to na manta a ji a karanta littafan tarihi kawai shin malam macen da mijinta baya sallah akan lokaci sai ya ga dama gashi kuma masifaffe ne to wace hanya za ta bi wajen yi masa nasiha to ni ma dai ban sani ba tunda masifaffe ne ko ku jama'a to inda wani mai shawara ya bayar eh wa alaikum salam to kin ji ki rinka siyan kasakasai kina samu yana ji ta face masifaffe ne ba wa alaikum salam to ni dai na fi yarda da a rinka yin addu'a Allah kyauta dan Allah ina son yan uwa musulmi dan Allah ina son yan uwa musulmi na Jos a sa su a cikin addu'a na wanda ya kasance baya yin sallah cikin jam'i sai dai a gida kuma baya baya kyautatawa wurin sallar kuma wurin da yake yi ba shi da tsarki ya sallar shi a kira shi a tambaye shi ya sallarka tunda baka kyautata sallah kuma baka yin ta wuri mai tsarki yaya sallarka ta yi a tambaye shi a ji zai ce inda ya shari'a ne ba ta yi ba hukuncin wanda amai ya riske shi a cikin sallah to sai ya ja da baya da baya ya fita masallaci can ya je ya gama aman shi inda ruwa kusa ya kurkura bakin shi shikenan sai ya dawo kuma ya shigo cikin sauro a ci gaba in an tsere mai da raka'a ɗaya ko biyu to shikenan bayan an sallame kuma sai ya ciko abin da aka tsere mai da su dangane da azumi alhamis da litinin kuma manzon Allah yana tafiya ranar alhamis shin watan yana hada tafiyar da azumi a ai ba kowace manzon Allah ke yin tafiyar ba an gane kuma in annabi zai yi tafiya to in zai yana yin azumi da, da, da, da azumi a bakin shi ke yin tafiya amma in ba zai iya ba to ko da ya ɗauka ya kama hanyar tafiya ji zai wahala sai kuma ya karya azumi an gane ko amma kana kan tafiya ga azumi ka ɗauko ko na farilla ne kana wahala ka ce ba za ka karya ba to shine manzon Allah ce laisa min albirri asiyamu fi safar to wannan ba kuma bin Allah bane san zuciya ce kake kuma ba lada Allah kyauta jama'a nan za mu tsaya kowa ya karanta salatin manzon Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna tawassuli da wannan salaci da muka yi ya hayyu ya qayyum muna tawassuli da waɗannan sunaye naka waɗannan kiristoci na jihar Filato Allah dai kana kallon abin da suke wa ƴan uwanmu musulmi lokaci bayan lokaci idan da abin da 'yan uwanmu musulmi da ke garin plateau musamman cikin garin jos da ɓangarorinta in akwai laifin da suke yi allah ya ja kabar kafirai suke musu haka ko kuma idan da laifin da mu musulmin najeriya muke maka ya ja kabari kafiran nan suke wa musulmi 'yan uwanmu na jos irin wannan musiba da azaba to allah ka taimake mu mu daina wannan laifin allah ka taimake su su bari su ma ya allah idan ko babu wani laifi da ya ja wannan matsala ke faruwa kan yan uwanmu musulmi na Jos dinnan to ya Allah muna roƙonka idan waɗannan kiristoci na jihar Plateau masu shiriwa ne su karɓa addinin musulunci Allah ka sanya hasken musulunci a cikin zukatansu in ko ba masu shiriwa ba ne wanda ka sani Allah Allah muna roƙonka ka saukar musu da masifa da bala'i Allah muna roƙon ka saukar da wata irin muguwar gaba da ƙiyayya a tsakaninsu Allah ka haifar da mummunan yaƙi da rashin jituwa a tsakaninsu ya Allah ka ƙwace dukiyarsu da makaman da suke yaƙar 'yan uwan musulmi kamar yadda shi ya koma ganima kamar yadda shi ya zama a hannun 'yan uwan musulmi da ke jihar ya Allah waɗanda aka rasa a wannan fitina cikin 'yan uwan musulmi Allah ka gafarta musu waɗanda kuma aka yi wa rauni ko kuma aka samar watan ko kuma asarar dukiya ta same su Allah ka ba su lafiya Allah ka mai musu da abin da suke asara ya Allah muna roƙonka waɗannan kiristoci na Najeriya Allah kullum ƙulle ƙulle suke da makirci laila nahar ba dare ba rana aikin kenan Allah ka dai gani ba mu nufinsu da sharri Allah muna nufinsu da shiriyar ka ne amma kullum makirci suke kulla a kanmu da addininmu Allah muna roƙonka kamar yadda makircinsu kansu Allah ka ɗora musu masifa da bala'i Allah muna roƙonka kai wani irin ruwan talauci na bala'i da masifa akan kiristocin nan na Najeriya Allah dukiya da mulki da suka ga a yau yana hannunsu yana daga cikin abin da ke taimakawa wurin yi wa 'yan uwanmu musulmi irin wannan Allah ka kwace dukiyan nan a hannunsu Allah ka kwace mulkin nan a hannunsu Allah ka taimake mu ka taimake yan uwanmu musulmi akan waɗannan kiristoci ya Allah ka taimaka mana a kansu ya Allah ka taimake mu a kansu ya Allah ka taimake mu a kansu Allah ka tausaya mana mutanen na na azaba yan uwanmu lokaci bayan lokaci ya Allah muna roƙonka ka kyakketa tsakaninsu Allah ka keta jihar Allah ka watsa ta Allah ka saukar ma kiristocin filato masifa da bala'i Allah ka saukar musu da cututtuka waɗanda ba su da magani Allah muna roƙonka ka taimaki ɗan uwanmu musulmi da jihar filato a kan waɗannan kiristoci Allah muna roƙonka ka azurta mu yi maka biyayya ya Allah inda abin da muke wanda ka san ke ja alaƙar da ke tsakaninmu da kai take samun tangarɗa Allah ka taimake mu bari Allah ka tsawaita rayuwarmu Allah ka sanya mata albarka Allah ka yadda da mu ka amince mana Allah ka taimake mu kan duk abin da muka sa gaba Allah ka azurta mu kyawawan ɗabi'u da kamun kai da natsuwa ta gabbai da zuciya Allah ka taimake mu akan cin halas Allah ka tsare mu kar ka bari mu ci haram Allah ka taimake mu ka tsare mu Allah kar ka bari mu ci haram ko mun yawanta ko mun kankantarta ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda in sun yi addu'a kake ansa idan da abin da in ka san muke yi wanda zai ja in mun roƙe ka kake ansawa Allah ka taimake mu bari Allah ka sanya mu cikin waɗanda in sun yi addu'a kake ansa waɗanda iyayen suka riga mu Allah ka gafarta musu waɗanda ke tare da iyayensu Allah ka samu rabu da su lafiya kuma Allah ka azurta mu yi ma iyayenmu biyayya cikin abin da bai shafi saba maka ba Allah ka tsawaita rayuwarmu Allah ka sanya mata albarka Allah ka fahimtar da mu addini da rayuwa ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka fahimta wanda duk ke cikin gidan haya ko gidan da ba nashi ba Allah ka fitar da shi ka mai da shi nashi ya Allah muna roƙonka mata da ke da ciki Allah ka sauke su lafiya ƴaƴan da ake ta haihuwa Allah ka sa musu albarka duk abin da zai ja mana kaskanci ko wulakanci ko tozarci a duniya ko a lahira ya Allah ka tsare mu wannan abu Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka azurta mu cikakkiyar biyayya ga Qur'ani da sunnar manzanka Allah ka yafa zunubanmu Allah ka yafa kurakuranmu Allah ka azurta mu aljanna Allah ka tsare mu wuta Allah ka azurta mu aljanna Allah ka tsare mu wuta Allah ka azurta mu aljanna Allah ka tsare mu wuta idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka azurta mu shahada ko da ko muna kan gadajen ɗakunan mu ne a kwance Allah ka taimake mu da taimakon kan duk abin da muka sa gaba waɗannan samari da ke gaban mu Allah ka ba Allah ka taimake su da sana'a ko gaba ɗayan mu ko aikin yi Allah ka ba su mata na kwarai waɗannan yara 'yan mata da muke karatuka da su a wurin nan suna hadda Qur'ani suna zuwa Islamiyya ya Allah ka zo musu da mazaje na kwarai waɗannan zaurawa da ke halartar karatuttukan nan namu Allah ka zo musu da mazaje na kwarai wadda ke da kishiya Allah ka daidaita tsakaninsu Allah ka shirya tsakaninsu wacce ke da miji Allah ka sanya mai tunani na adalci a kanta don kuma ta wuce ɗaya a wurinsu Allah ka sanya mai adalci a tsakaninsu Allah ka azurta shi abin da zai rike ta da shi na halas Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka azurta mu cikakkere maka biyayya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيدينا إليك لا تردها خائبين اللهم أيدينا إليك لا تردها خائبين اللهم أيدينا إليك لا تردها خائبين تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين